بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته insha Allah za mu dora kan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma karatunmu na baya mun kwana ƙarshen suratul muzammil Allah ya albarkaci abinda muka karanta abinda za mu karanta nan gaba Allah ya sa mishi albarka yau insha Allah za mu shiga cikin suratul muddathir suratul muddassir sura ce makiyya yana daga cikin darussan da suratul muddassir take karantaswa shine yadda Allah subhanahu wata'ala ya manzantar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurce shi da ya tashi ya kama da'awa ya kirayi mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala waɗansu lokuta a bayan mala'ika jibril ya zo mishi da ayoyi biyar na farkon suratul alaq wadda malamai suka ce da waɗannan ayoyi aka annabtar da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ayyuhal muzammil da ya ayyuhal muddathir duka ayoyi ne da suka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa daraja ta manzanci da kuma kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala suran ta karantas da yadda kowane mai da'awa ya kamata ya ɗauki tsari wajen kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan suran ta yi bayani game da waɗanda suke fada da addinin Allah suke fada da manzannin Allah da waɗanda suke isar da saƙonnin Allah da kuma makomarsu suran ta yi bayani game da abin da ya shafi wuta da kuma tanadin da aka yi ma waɗanda suka kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsare mu. Muna roƙon Allah ya ba mu damar karanta daidai ya kuma ba mu ikon aiki da shi. To sai Allah ya ce.
Yeah. وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمنن
bismillah ولربك فاصبر Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal muddathir muddathir bi ma'ana mutadaththir Allah yace ya kai wadda ya lulluba al-imam al-bukhari da muslim sun fidda hadisi na sababin saukar waɗannan ayoyi na farkon suratul muddathir annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa bainama ana amshi wata rana ina tafiya in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam if sami'tu sautan minas sama annabi yace sai na ji wani sauti daga sama an kiraye ni a riwayar al-imam al-bukhari jawartu bi hira annabi ya ce na keɓance kaina a kogon hira domin shi ne kogon da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake keɓance kansa wadda a karon farko a nan mala'ika jibril ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ikra bismi rabbikal ladhi khalaq falamma qadaytu jiwari annabi ya ce lokacin da na gama kwanakin da na je na yi a kogon hira habattu ya ce sai na fito daga kogon domin na dawo gida fannu ditu annabi ya ce ina cikin tafiya sai na ji an kira ni fanazartu an yamini falam ara shay'a annabi ya ce na juya na kalli dama na annabi ya ce ban ga kowa ba ban ga komai ba wa nazartu an shimali falam ara shay'a annabi yace na juya na kalli habuna ban ga kowa ba ban ga komai ba wa nazartu amami falam ara shay'a annabi yace na kalli gabana ta ko'ina annabi yace ban ga komai ba wa nazartu khalfi annabi yace na juya na waiwaya na duba ko'ina falam ara shay'a annabi yace ban ga komai ba farafa'atu ra'si annabi yace sai na daga kaina fa idhal malak alladhi ja'ani bi hira annabi yace ina daga kaina sai na ga mala'ikan nan da ya zo mun a kogon hira wani mala'ika kenan mala'ika jibril jalisun ala kursiyin baina sama'i wal ardi yana zaune akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa faru'ibtu minhu annabi yace sai na razana da na ganshi farja'tu annabi ya ce sai na dawo gida faƙultu sai na ce daffiruni wa subbu alayya ma'an barida annabi ya ce ku lullube ni a lullube ni a sa mini ruwan sanyi fa daffiruni wa subbu alayya ma'an barida annabi ya ce sai aka lullube ni sai aka sanya mun ruwa mai sanyi a jikina lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya lulluba bayan an lullube shi Allah sai ya ce mishi ya ayyuhal muddathir ya kai wadda ya lulluba jama'a muna fahimta kun fa'anzir Allah ce ka tashi ka kama gargaɗi ka tashi ka kama da'awa kwanciya ba taka bace ga halin da al'ummar ka suke ciki kuma fa'anzir Allah ce ka tashi ka yi gargaɗi ka gargaɗi mutanenka daga munanan ayyuka da suke yi na bautan gumaka kafirci shirka da Allah waɗannan miyagun ɗabi'u na jahiliya Allah ya ce kun fa'andir ka tashi ka yi gargaɗi jama'a mun fahimta? to shi kenan aiki kuma an fara shi an fara ke wurare da yawa haka Allah ke gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in anta illa nadhir أنت إلا نذير
innama anta mundirun wa likulli qaumin had أنت منذر ولكل قوم هاد sai ka ji Allah na ce mishi in anta illa nadhir bi ma'ana ma anta illa nadhir kai fa ba komai bane face mai gargadi ne kai mai da'awa ne mai kiran mutane ne zuwa ga Allah innama anta mundir Allah ce iyaka fa kai mai gargadi ne wa likulli qaumin had kuma kowace al'umma kowaɗansu mutane suna da mai shiryas da su da Allah ya aiko musu innama anta nadhir kai mai gargadi ne in huwa illa nadhirun lakum bayna yaday azabin shadid Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani bane gare ku face mai gargadi ya ja kunnenku gaba ga wata azaba mai tsanani da duk wanda ya kafirce ma Allah zai haɗu da ita wannan yana daga cikin tsari na Allah rahama da tausayi da jin kai na Allah duk wata al'umma duk wata al'umma da Allah ya daga a bayan ƙasa to sai ya tayar da wadda zai shirya da wannan al'umma ne sai a tayar da wadda zai gargade ta ya yi kuma bishara ma waɗanda suka yi ɗa'a ma Allah rusulan mubashirina wa munzirina li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul sake ayyana رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا وكان حكيما الله عزيزا حكيما Allah ya ce rusulan manzanni ne ga sunan da yawa mubashirina wa mundirin suna masu bishara suna masu gargadi kamar wani ne ya ce Allah me yasa kake aiko manzanni haka wannan ya zo in ya wuce wannan ya zo in ya wuce Allah ya ce mubashirina wa mundirin su zan suna masu bishara ga waɗanda suka yi imani kuma suke ayyukan alkhairi a sanar da ku ba aikin banza kuke ba akwai tanadi na alkhairi babba da Allah ya muku wa munzirin kuma su zan masu gargadi ga waɗanda suka kafirce ma Allah ko suka zan fajirai suka doge akan sabon Allah me yasa Allah ce li Allah ya kuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da rusul don kar mutane su samu hujja akan Allah mutum ya kafa ma Allah hujja ya ce aini ba amin wa'azi ba aini ba aiko mini da manzo ba li Allah ya kuna linnasi alallahi hujjatun ba'da rusul wa kana Allahu azizan hakima Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne jama'a mun fahimta to wannan tsari ne da ubangiji ya dora akan bayi duk lokacin da Allah ya tada wata al'umma to zai tada wadda zai gargadi wannan al'umma rusulan mubashiri na mundirin manzanni ne masu bishara manzanni ne masu gargadi domin tsari ne na Allah baya azabtar da wani har sai an ma wannan mutum sai an ma wannan al'umma ko waɗannan mutane wa'azi jama'a mun fahimta wa ma kunna mu'adhibina hatta naba'asa rasula Allah ya ce ba mu zan masu azabtarwa ba Allah ce sai mun aiko da manzo wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'asa rasula Allah ce ba za mu azabtar da wani ba har sai mun turo manzo ma wannan al'umma ma waɗannan mutane Allah ya ce su shiryas da su zuwa ga shirya wanda ya bi ya tsira wanda ya ki bi ya halakar da kansa shi yasa ko da a ranar alkiyama babu wadda Allah zai mishi azaba sai ya tambaye shi an maka wa'azi wannan laifi da ya zama sanadin shigan ka wuta an gaya maka dama zai kai ka wuta sai ka ce eh Allah an gaya mini kaga ai an gama li Allah ya kuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da rusul wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran
الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين wasiƙan ladina kafaru ila jahannama zumara Allah ya ce za a gargada waɗanda suka kafirce ma Allah zuwa ga wutan jahannama tawaga tawaga haka ake tafiya wuta duk wanda suka haɗu akan wani nau'i na kafirci duk wanda suka haɗu akan wani nau'i na sabon Allah to tawagar su tawaga ake ta musamman sai a kada su baki ɗayansu saboda haka 'yan ƙungiyar tsafe-tsafe da tawagarsu 'yan caca da tawagarsu mazinata da tawagarsu karuwai da tawagarsu duk wani nau'i na sabon Allah da mutum ya tsunduma ciki ya zan wannan sabon Allah ya ba da kaso mafi yawa na halakar bawa to a tawagar masu wannan sabon Allah za a sa shi a tada shi ranar alkiyama a kai shi wuta jama'a mun fahimta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumaran hatta idza ja'uha futihat abwabuha har sai sun iso bakin wutan Allah ya ce sai a bude kofofin wutan wa qala lahum khazanatuha sai masu gadin wutan sai su ce musu alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum shin manzanni basu zo gare ku daga cikin ku ba bamu aiko muku mutane manzanni suka zo gare ku ba yatluna alaikum ayati rabbikum suna karanta muku ayoyin ubangijinku wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha kuma suka gargade ku game da wannan inin yau da ake ciki ba a yi muku haka ba ƙalu na'am sai su ce a sun zo mana ƙalu bala sai su ce sun zo mana ba an gama magana ba kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir ƙalu bala
قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير kullama ulqiya fiha fawjun duk lokacin da aka ɗebi wata jama'a aka watsa a cikin wuta suna kururuwa Allah ya tsare mu sa'alakum khazanatuha alam ya'tikum nadhir sai masu gadin wutan su ce to wai mai gargadi ko bai zo muku bane qalu bala kad ja'ana nadhir da su ce kwarai mai gargadi ya zo mana fa kazzabana muka karyata shikenan ba sun bada amsa ba wannan cewa da Allah yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kum fa anzir ka tashi kayi gargadi shine duk abin da muke karantawa din nan malam karka yi shirka da Allah karka yi bidi'a karka fita a tsari na manhajin addini karka yi zina karka yi caca karka yi harkan shaye-shaye karka saci dukiyar mutane karka yi kisan kayi dukkan waɗannan ababa da kake ji to waɗannan ababa su ne gargaɗin da Allah ya ce a yin kuma an yi ba wadda za a sashi a wuta Allah ya tsare mu face sai an tambaye shi dama an gargade shi akan wannan abun da ya aikata mai muni wanda ya kai shi wuta sai ya ce eh Allah an gargade ni e wurare da yawa sai ka ji Allah na cewa wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azaba wani ku sai ce wa an zirhum yawmal azifati idil qulubu ladal hanajiri kazimin wani ku sai ce wa an zirhum yawmal hasarati alqur'ani to haka Allah ya umurci manzon Allah sai ce ka gargaɗe su kar su yi zina saboda gobe idan an haɗu a filin alkiyama za a tambayi mai zina ba a taɓa gaya maka ba sai ce Allah an gaya maka sai ce ka gargaɗe su in aka haɗu a filin alkiyama tana ɓaci saboda in an haɗun ta ɓaci Allah zai ce wa bawa dama ba a gaya maka za ta ɓaci ba sai ce an gaya maka wa anzirin nasa yau mai atihimul azab Allah ce ka gargaɗi mutane ran da azaba za ta zo musu fa ya ƙulun lazina zalamu waɗanda suka yi zalunci a duniya da su ce rabbana ya Allah akirna ila ajalin karib Allah kaɗan jinkirta mana zuwa wani ƙanƙanin lokaci duk fajirin da za a karɓi ransa sai ya roƙi Allah jinkiri to a lokacin da zai roƙan sai Allah ya ce mishi dama ba a ce maka za ka roƙa ba ka gyara aiki kuma dama ba a gaya ma in ka roƙa ba da a baka dama ba to Allah sai ce ka gaya musu in an zo ɗaukar ran mutum akan kafirci ko akan saƙon Allah zai roƙi Allah ya jinkirta mishi Allah kuma ba zai jinkirta ba to tunkar ranar mutuwan Allah sai ce a gargaɗe ka a gaya maka jama'a muna fahimta wa anzirhum yawmal azifati Allah ya ce ka gargaɗe su game da makusanciyar ranan nan ranar lahira Allah ya kira ta yawmul azifa a wani kuwa ce azifatul azifa makusanciya makusanciya kamar kyaftawar ido ne kamar kyaftawar ido ne makusanciya karka dinga lissafin kamar kana da sauran lokaci a duniya karka dinga wannan lissafin ka dinga lissafin in an wuni da kai ba da a kwana da kai ba in an kwana da kai ba da a wuni da kai ba in ka rike wannan lissafin abubuwa za su tafi daidai amma in kana jima kanka za a yi zaben 2023 da kai akwai matsala akwai matsala wa anzirhum yawmal azifa ka gargade su game da ranan nan Allah ya ce makusanciya makusanciya innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah ya ce kuna ganin abun da nisa Allah ya ce mu kuma muna ganin abin kurkusa wa anzirhum yawmal hasarati Allah ya ce ka gargade su game da ranan nadama da dan da na sani ranan asara Allah ce ka gargaɗe su kar a zo abin ya faru da su su yi tsammanin akwai mafita Allah ce a gargaɗe su to haka za ka ji ayoyi a ƙur'ani Allah sai ce manzon Allah ka gargaɗe su akan abu kaza ka gargaɗe su akan abu kaza ka gargaɗe su akan abu kaza ya ayyuhal muddathir Allah ce ya kai wanda ya lulluba qum fa anzir Allah ce ka tashi ka yi gargaɗi lokacin da wannan aya ta sauka da wata ‘yar uwanta wa an zir ashira ta kal'aƙarabin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya tashi a ranar ya bayyanar da da'awar a cikin garin makka bololo sai idan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam alasafar da Ubangiji ya mishi umarnin ya bayyanar ya tashi ya gargadi mutane waɗanda kuma zai fara da su su ne ‘yan uwansa mafiya kusanci annabi sai ya tashi ya hau kan dutsen safa ya yi kira ya ma'ashara ƙuraishin annabi ya ce ya ku ƙuraishawa ishtaru anfusakum min Allah yace ku fanshi kanku daga Allah wa fi riwaya anqidhu anfusakum min an-nar la ugni ankum min Allah shay'a annabi yace ku tsamar da kanku daga wuta ba zan iya amfanar da ku komai ba in kun mutu akan kafirci ya bani abdishams ya ce ya ku banu abdishams an ƙidu an fusa kumminan ku tsamar da kanku daga wuta ku ceci kanku daga azabar Allah la ukuni ankum min Allah shay'a ni fa bazan iya muku komai ranan alkiyama ba ya bani abdi manaf anqidhu anfusakum minan nar ya bani hashim anqidhu anfusakum minan nar la ukuni ankum min Allah shay'a ya bani abdul muttalib ya ku baffanina da gwaggwannina annabi ya ce an ƙidu an fusa kun minar ku fidda kanku daga wuta la uku ne an kun min Allah shi'a ni fa ba zan iya taɓuka muku komai in kun mutu akan kafirci da sabon Allah ba ya Abbas ibn Abdul Muttalib yace ya bafana Abbas la ugni anka min Allah shi'a ya Safiya ammata rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ƙibi nafsaki minan nan ya ce ya ke goggona safiya ki tsamar da kanki daga wuta ba abin da zan iya miki in baki bi Allah wa ya fatima binta muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya fatima ‘yar muhammadu sallallahu alaihi wasallam salini min mali bi mashi'iti duk abin da kike so mallaka na kuɗi na tambaye ni in baki amma ki bi Allah la uguni anki min Allah shay'a ba abin da zan iya miki ranar lahira in baki bi Allah ba kaga ai takurun kus suna na faɗi ma kace su bi Allah kai ba sai ka shafa kanka ruwa ba kai barin ka da ai malam wannan ita ce aqidar musulunci ita ce aƙidar musulunci shekaran jiya nake sauraron wani mafa haka a facebook wani malami yake cewa ya kira sunan wani shehunsu wai wannan shehin idan kana son sa in ka so wadda ya so wadda ya so wadda ya so wadda ya so wadda ya so shi wallahi kai dan aljanna ne wallahi kariya ne abaman abaman yanzu dai ina kun ji abin da annabi ya ce ‘yarsa ya ce ta bi Allah babbansa ya ce ya bi Allah kawai goggonsa ya ce ta bi Allah dangi-dangi family ya kira su ɗaya bayan ɗaya bayan gamammiyar kira ya ce musu ku bi Allah ku tsamar da kanku daga azabar Allah na rantse da Allah mu shafa makanmu ruwa kuma wannan shi ne ya dace da abin da ya zo cikin alkur'ani ƙololo fa'iza nufika fi suri fala an saba bainahum yau mai idin wala ya ta sa'alun Allah ya ce fa'iza nufi kafi suri da zaran an yi busa a cikin kaho na tashin duniya fala an saba bai na kuma Allah ce ba wata nasaba kuma tsakaninsu alaƙoƙi sun yanki ba ruwan wa da ƙani ba ruwan ƙani da wa ba ruwan ɗa da uwarsa ba ruwan uwa da ɗanta ba ruwan uba da ɗansa ba ruwan uba da ɗansa fala an saba bai na kuma yau ma'izin wala ya tasa'alun kuma sashi ba zai tambayi sashi ba ba wadda za a yi tashin alkiyama ya ce ta ina babansa yake Allah ya ce ba ruwansa da shi ba uban da zai tambayi ta ina ɗansa yake ba ruwansa da shi jama'a wannan aya ta dace da abin da annabi ya gaya musu a hadisi ko bata dace ba a wata sura Allah ya ce lan tanfa'akum
أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير الله يتي لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم bazai amfane ku ba kwata-kwata mene Allah ya ce dangantakar ku wai wannan wane wannan ƙani ne wannan babba ne wannan kawu ne Allah ya ce baya aiki baya ci wala auladukum ƴaƴanku ba za su amfane ku ba yau malkiyamati yafsil bainakum a ranar alkiyama rabe tsakanin ku da ayi shine ma'anan nafsi nafsi ba ka taba jin an ce annabi adamu yana nafsi nafsi ba annabi nuhu yana nafsi nafsi ba annabi ibrahim yana nafsi nafsi ba annabi musa yana nafsi nafsi ba annabi isa yana nafsi nafsi ba kai ne wani kawai zai zo ya ce maka babu matsala don kana don kana son sa jama'a mun fahimta yawma yafirru almar'u min akihi wa ummihi wa abihi
وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه Allah ya ce da zaran an yi tashin duniya yau mai firrul mar'umin akihi ran da mutum ke gudun ɗan uwansa wa na gudun ƙani ƙani na gudun wa don kar su haɗu wata liƙi ma ta tashi wa ummihi wa abihi yana gudun babansa yana gudun mahaifiyarsa wa sahibatihi wa banihi yana gudun matarsa yana gudun ƴaƴansa kamar wani ne ya ce Allah wai me ya faru ake wannan gudu Allah ce likulli mri'in minhum yawma idhin sha'anun yughnihi domin kowane ɗayan su abin da yake kansa ya sha mishi kansa to da Allah ya ce likulli mri'in minhum kowane ɗaya daga cikin su yawma idhin a wannan ranar sha'anun yughnihi akwai sha'anin da ya sha gabansa shi banda wancan malamin jama'a mun fahimta wannan ita ce aqida ta musulunci ka bi Allah ka yi imani ka bi Allah ka so muminai shikenan ka sha kwana amma baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba baka bi dokokin Allah ba duk wanda ka so ka so matsala kuma ku duba hikima irin na Allah sai ya bamu misali ɗaya bayan ɗaya ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ضرب الله مثلا للذين كفروا الله ya ce ga misali Allah ya buga ma waɗanda suka kafirce wa Allah imra'ata nuhin wa imra'ata lut matar annabi annabi nuhu alaihi salatu wassalam da matar annabi lut waɗannan mata biyu kanata tahta abadaini min ibadina salihain sun kasance karkashin auren waɗansu bayinmu guda biyu salihai matar annabi nuhu da matar annabi lut annabi nuhu shine ai farkon manzo a cikin manzannin Allah annabi lut shi ma manzo ne na Allah wa inna lutan lamina mursalin Allah ya ce lut yana daga cikin manzanni alaihi salatu wassalam matansu Allah ya ce kanata tahta abdaini min ibadina salihain suna karkashin waɗansu bayinmu guda biyu ne salihai fa khanatahuma sai suka ha'ince su suka ci amanar imani da aqida suka tsunduma cikin miyagun ayyuka Allah ce falam yugniya anhuma min Allah shay'a zaman mazajen su manzanni ne Allah ya ce bai amfanar da su da komai ba ya dace da abinda annabi ya faɗa ko bai dace ba wakila da kulan nara ma'ad dakilin aka ce ku wuce ku shiga wuta tare da masu dawwama mijinta ita ba ustaz bane ba malam bane manzo ne da bata bi Allah ba Allah ya ce ya tafi abunsa ita kuma ta yi wuta ita mijinta manzo ne daga cikin manzannin Allah wa daraba Allah masalan lil ladina amanu ra'at fir'aun sannan Allah ya buga misali ga waɗanda suka yi imani kuma matar fir'auna matar fir'auna asiya yar aljanna ce yar aljanna ce ka duba mijinta shine karshe wajen kangare ma Allah amma ita da ta bi Allah sai ta tafi aljanna kalas wannan Allah ya nuna maka shi Allah ne in baka bi shi ba ba wanda ya isa yi maka wannan alfarmar in baka yi imani ba ƙarya ne wani ya zo ya ce ma ka wuce ba zai yiwu ba misali ya fito ko bai fito ba ya fito dan annabi nuhu ai ga can labarinsa a suratul hud ne ko suratul yunus lokacin da ya aikata abinda mutanen annabi nuhu suka aikata na kafirci bayan an yi ruwan dufa da shi ma ya tafi da shi duk yadda annabi nuhu zai kira ɗan sannan ya kira shi yaƙi yaƙi har ruwan dufan ya fara fita har an shiga cikin jirgin ruwa wahiyya tajari bihin fi maujin kaljibali
ونادى نوح ابنه وكان في معزله
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء annabin nuhu alaihi salatu wasalam yana cikin jirgin ruwa wahiyar tajaribihim fi maujin tana gudana da su da waɗanda suka yi imani da suke cikin jirgin ruwan kai ka ce wani igiyar ruwa ne wahiyar tajaribihim fi maujin tana gudana da su a cikin igiyar ruwa ruwa na dunkulewa jirgin ruwa na gudana kaljiba in ka hango jirgin zaka ɗauka wani dutse ne an yi lodin duk waɗanda suka yi imani da Allah da kuma jinsin dabbobi kala biyu namiji da mace Allah ce duka a loda annabi nuhu alaihi salatu wasalam sai ya hangi ɗansa wa nada nuhu ibnahu annabi nuhu sai ya kirayi ɗansa ya bunayya ya ce mishi ya ɗana irkab ma'ana ka zo ka hau jirgin nan mu tafi tare wala takun ma'al kafirin kar ka zauna ka kasance tare da waɗannan kafirai kala sai ce mishi baba sa'awi ila jabalin ya asimuni min alma zan tafi wancan dutsen na je na haushi zai tsare ni daga wannan ruwan ba sai na shiga jirgin ka ba kala sai ya ce mishi la asimal yawma min amrillah ba abinda zai tsare ka daga wannan al'amarin Allah ruwan ai ba ruwan lafiya bane dan na fada annabi nuhu na fada wahala bainahum al-maut sai igiyar ruwa ya tashi ya yi irin tumbatsa ɗin nan sai ya shiga tsakaninsa da ɗan fakana minal muguraqin shi kenan ɗan sai aka sashi a cikin waɗanda ruwa ya ci su rufa ne ya halakar da su amma ka san sha'anin ɗa da mahaifi mahaifi da ɗa a haka annabi nuhu yana tunanin ɗan nan bayan jirgin ruwa ya tsaya ruwan tufa ya ɗauke duniya ta dawo normal annabi nuhu sai yayi wata addu'a
وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين ونادى نوح ربه annabi nuhu sai ya daga hannu ya roki ubangijinsa kada rabbi ya ce ya ubangiji innabni min ahli Allah ɗana yana cikin family na yana cikin iyalai na wa inna wa'adaka alhaqu kai kuma Allah alƙawarin ka gaskiya ne ba ya ce mishi fasluk fiha min kullin zawjaini zawjaini sunaini sai ce wa ahlaka ba da iyalanka sai ce innabni min ahli to ai Allah dana na cikin iyalaina wa inna wa'adaka alhaqu kai kuma Allah alƙawarin ka gaskiya ne wa anta ahkamul hakimin ai wa anta a'addalul adilina Allah kai ne mafi adalcin masu adalci Allah ban ga ɗana ba kala ya nuhu Allah sai ce mishi ya nuhu innahu laysa min ahlika baya daga cikin familinka baya daga cikin iyalanka innahu amalun ghayra salih ay amila amalan ghayra salih Allah ya ce ai dankan yayi aiki ne ba na kwarai ba abinda mutanen garin suka yi muka halakar da su Allah ya ce ma annabi nuhu shi danka yi su ma ba mun halakar da su ba ne don su mun halakar da su ne don laifin laifin da suka yi shi dan ka yi fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun Allah ce karka tambayan abin da baka da ilimi akai inni a'izuka an takuna min aljahilin ina maka wa'azi karka zama daga cikin waɗanda ba su da sani jama'a mun fahimta da kyau kaga ɗansa ne manzo ne na Allah shi ne farkon manzo da Allah ya tayar a bayan ƙasa amma da ɗansa bai yi imani ba wuta ya tafi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labari a hadisin abu huraira al-imam al-bukhari fi da hadisin yalqa ibrahimu abahu azara yawmal qiyamah annabi yace annabi ibrahim zai yi kicibis da babansa a ranar alkiyama a wannan furmutsi na alkiyama sai ga shiga mahaifinsa wa ala wacce azara kataratun wa gabara fiskar azara ta yi baki kura ya turbude ta fa ya kulu lahu ibrahim sai annabi ibrahim ya ce mishi alam a kullaka la ta'asin baba ba dama na ce maka karka saba mun ba Allah ne ya aiko ni kun tuna ai nasihan da ya mishi a gida ya ce ya samu baban nan a gida a gida ya samu mahaifinsa to yau gashi ubangiji na gaya mana kuma sun hadu a filin kiyama a gida Allah ya ce واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Allah ya ce ka karanta ma al'ummar ka labarin annabi Ibrahim lokacin da ya shiga ya samu mahaifinsa ya abati ya ce ya baba lima ta'budu ma la yasma wa la yubsir me yasa kake bautan abin da baya ji baba baya gani wala yuguni an ka shay'a baba baya tsina na ma komai sai sake ce mishi يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا ya abati inni kad ja'ani min al-ilmi yace mishi baba ilimi ya zo mini Allah ya mini wahayi ma lam ya'tika inni kad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika abinda kai bai zo maka ba fattabi'ni baba ka bi ni ahadika siratan sawiya zan shiryas da kai zuwa ga hanya madaidaiciya yace mishi baba ka kiyaye mana sai yace mishi يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا ya abati ya ce mishi ya baba la ta'budi shaitan kar ka bauta ma shaitan bautan gunki bautan shaitan ne inna shaitana kana lirrahmani asiya shaitan mai tsananin sabo ne ga Allah haka ya dinga bin mahaifin kalma daya bayan daya yana mishi nasiya to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa to gashi nan yau kuma sun haɗu a filin alkiyama ba takurin kus ba duk lokacin da aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka kiyaye duk lokacin da aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce ka kiyaye fa yaqulu abuhu sai baban ya ce mishi al yawma la asika sai ce wa annabi Ibrahim yau baran saba maka ba duk abin da kake so ga ya mun danyi the time is over lokaci ya ƙure lokaci ya ƙure a duniya ana wa'azin karkayi karkayi wani ma in an yi wa'azin ya ce da shi ake to inda kai ne sai me ba ba ya ka gyara ba inda kai ne sai me shi wanda yayi wa'azin da kai in don Allah yayi ai zai hadu da Allah in ba don Allah yayi ba zai hadu da Allah to amma ko da kai aka yin sai ka ki gyarawa fa yaqulu ya rab annabi Ibrahim zai ce ya ubangiji innaka wa'attani Allah ka min alkawari Allah tukzini yau mai yub'asun ba za ka kunyata ni ba ranar alkiyama Allah ga halin da babana yake ciki Allah sai ce mishi inni haramtul jannata alal kafirin Allah zai ce ai na haramta aljanna ma kafiri ba shi ba rahama ba shi ba rahama to bayin Allah duk abin da ka ji an gargaɗe ka duk abin da ka ji an gargaɗe ka ko menene wannan abun duk abin da ka ji an gargaɗe ka ka kiyaye Allah bayi wasa da kowa in yace ka bari ka bari Allah bayi wasa da kowa in yace ka bari ka bari idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ka bari ka bari wannan shine zaman ka lafiya jama'a mun fahimta Allah ya ce ya ayyuhal muddathir ya kai wadda ya lulluba kuma fa anzir ka tashi ka yi gargadi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tashi ya kama gargadi ya kama da'awa lokacin da ya yi wannan kira ya kirayi dangi dangi family family da kuma ɗaiɗaikun 'yan uwa na jini ya ce kowa ya tsamar da kansa daga azabar Allah, domin ba zai iya musu komai ba in sun mutu akan kafirci da sabon Allah. To daga cikin wadda suka fito akwai Abu Lahabi. Bayan an taru, sai annabi sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam yake ce musu, A ra'aitakum, lau akbartukum أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقي النبي يتي musu zan ba ku labari ku bani labari inda a ce yanzu maganan da muke yi da ku nan zan ce muku a wannan wadi namu ga waɗansu mahaya dakaru sun yi shirin yaƙi don kawo farmaki da hari a kanku, da ku gaskata ni? Ƙalu suka ce mishi, majarrabna alaika illa sidika, suka ce, ai, ba mu taɓa samunka da wata magana ba sai gaskiya, za mu yadda. Faƙala alaihi salatu wassalam, inni nazirun lakum bai na dai azabin shadid, ya ce, to ni mai gargaɗi ne, Allah ya manzantar da ni, in gargaɗe ku gaba ga wata azaba mai tsanani. faƙala abu lahabin sai abu lahab ya ce mishi tabballaka alihaza jama'atana a tabbu da hausa shine kamar kayi asara a tabbu huwal halaku wal kusuran kamar a ce mutum ka halaka kayi asara sai ce wa annabi tabballaka alihaza jama'atana akan wannan ka tara mu tun yana tafiya a bayan ƙasa Allah ya ce ɗan wuta ne tabbata ya da abi lahabin wa tabba Allah ya tabbatar da halakarsa hannayen da ya daga ya nuna annabi Allah ce su ma halakakku ne matarsa ma Allah ya ce halakakkiya ce jama'a mun fahimta to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ci gaba da kira zuwa ga Allah su kuma suka yi ta yunkuri iya yunkurinsu wace hanya za su bi su ga sun daƙile wannan kira da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi zuwa ga Allah an sha daga shi yasa duk wanda yake tunanin akwai ran da za a ga bayan musulunci to bai san musulunci bane bai san musulunci bane wata rana manyan ƙuraishawa asalin jigajigan arnan suka zo suka haɗu suka yi mitin aka yi shawara suka ce matakin farko da ya kamata mu ɗauka shine mu je mu tattauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan matsalar wannan kira da yake yi zuwa ga musulunci wannan kira da yake yi zuwa ga tauhidi mu je a tattauna da shi sai aka ce to wa za a tura sai aka ce a tura walid ibn mughira waɗansu malamai suka ce utba ibn rabi'a aka tura walid ibn mughira yana daga cikin masu fasaharsu da zalaka sai aka ce to shi ya je ya tattauna da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga waɗansu abubuwa ya tallata mu annabi ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mishi ni wakili ne ƙuraishawa ne suka turo ni mu yi zama da kai akan matsalar da'awarka annabi ya ce to bismillah ya ce mishi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ya ce ka sassauta ka ɗaga ƙafa wannan da'awar ka faɗi abin da kake so mu yi maka sai mu yi maka a zauna lafiya idan ɗaukaka kake so za mu ƙirƙiri sarauta mu baka wadda duk sarakunan ƙurashawa suna ka idan ka amince yanzu za mu je mu samar da wannan sarauta duk wani sarki mai mulki a ƙasan ka yake idan kana da bukatan aure 'yar kowaye in mata goma kake so nuna gidan kowaye za mu aura ma ka zauna da matanka idan kuɗi kake so za mu tara ma kudin da za ka gama rayuwarka da su zuriyar kama su gama rayuwarsu kudin bai kare ba to kaga wannan aka samu ustaz bai da sana'a ai da a samu matsala arma duk yadda kaga mutum wai ya rike harkan karatun addini in ba shi da abun yi akwai matsala in dai ba shi da abun yi kar ya burge ka wallahi wallahi akwai matsala tun da shi ba mala'ika ba ne yana ci yana sha in dai kana so ka yi hidima ma addini na gaskiya to ka nemi sana'ar ka kai ma a yi sunna a yi sana'a amma ba sana'a ka ɗauka za ka zama ɗawainiya a wuyan mutane to da ka samu matsala ba a sunna sai da sana'a mun sha karanta karatu akan waɗannan matsaloli duk annabawan Allah suna da sana'a kar ka taba tsammanin wai burgewa ne ka zan malan zalla kar ka yadda malan da sana'arsa malan da kasuwarsa malan da ofis ɗinsa to ka zama haka kar ka taba yadda kar ka taba yadda baka za ka rusa karanta suwanka da kanka lokacin da annabi suleiman ya yi da'awa wa bilkis takarda ya aika mata ya ce su zo su musulunta shine zaman lafiyarsu idan sun ƙi su musulunta in sun ƙi su zo su ba da kai su musulunta in ya shigo saba za su kaskanta da ta ɗauki letar ta karanta ta gani sai ta tara manyan jami'an gwamnatinta قالت يا أيها الملو قالت يا أيها الملو أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك
wa inni mursilatun ilaihim bi hadiya lokacin da ta ga letar kala ta ce inni wulke ilayya kitabun karim ta ce ga wata leta an kawo mun mai kima daga wajen suleiman ya ayyuhal mala'u ta ce ya ku manyan gwamnati na aftuni fi amri ku ban shawara ku mun fatawa akan wannan takarda da suleiman ya aiko mini ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun bazan yanke wani hukunci ba har sai na ji ta bakin ku qalu sai suka ce mata ranke dade nahnu ulu quwwatin wa ulu ba'sin shadidin muna da karfi akwai fawa akwai makamai wa ulu ba'sin shadidin mun iya kuma yaki na tashin hankali wal amru ilayki al'amarin ki na wajenki fanzuri ma za ta amurin ke dai ki yi nazari me umurnin kawai da zaki bamu in kin ce mu je mu kamo Sulaiman mu kamo miki shi in kansa kika ce a zo da shi mu zo mu zo miki da shi dan ki dade maganar Sulaiman kuma me a ciki qalat tace innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha azilla Allah sai ya ce wa kadhalika yaf'alu tace ai irin waɗannan masu mulki idan suka shiga alƙarya raka-raka suke yi da alƙaryar masu izzan alƙaryar manyan mutanen alƙaryar a me da su kaskantattu walakantattu Allah ya ce haka suke yi sai ta ce ba wannan hanyar za mu bi ba wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya ta ce zan tura mishi da kyauta ne fanaziratun bi mayar ji'ul mursalin sai na tsaya na ga 'yan aike na da mai da su dawo an karbi kyauta na ko ba a karba ba kun ji ko ustazai ta ce kyauta zan aika lokacin da wadda ya tafi da gwalagwalai da dukiyar da ta tafi da shi falamma ta a suleiman kala atumiduna ni bimalin ارجع إليهم ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون فلما جاء سليمان لوكة دجاغورا توغن كي كيوتن يئس جاء النبي سليمان da ya kai mishi kyautan kada sai ya ce mishi a tumi dunani bi mali annabi sallallahu alaihi wasallam ne na kawo mun kudi fa ma atani allah khairan khairun mimma atakum ai abinda allah ya bamu yafi abinda allah ya bamu na rantsi da allah duk abinda allah ya shimfida a duniya bai kimarsa bai kai qur'anin da allah ya baka ba ba wallahi ba abin duk abinda allah ya shimfida a duniya na rantsi da allah ba abinda kimarsa in an baka kimarsa ya kai a baka alqur'ani ta yau sai kaga mai ƙur'ani mai hadisin mai addinin ya kaskantar da kansa yana kallon wani mai abin duniya shine oga shi na shi bai ɗauke shi da kima ba bal antum bi hadiyatikum tafrahun yace ku ne kuke farin ciki da wannan abin da kuka zo da shi irji ilaihim ka je ka duba tafsirin malamai irji ilaihim bi hadiyatihim yace ku dauki kyautanta ku mayar mata idan kuma ta bari na shigo garin falana'ati yannahum bi junudin la qibala lahum biha zan zo da rundunar da ba za su iya tafu ga komai ba rundunar annabi Sulaiman da akwai su ifritu ma a ciki akwai su ifritu wala nukrijannahum minha adilla wa hum sajirun za mu fidda su suna makaskanta abin kaskantarwa wannan duka yana nuna mana cewa addini ba zai taba iya yiwuwa ba annabi Dawud gidansu gidansu gidansu makera ne irin sulken nan su annabi dauda yake yi duk annabawan Allah a Qur'ani ce duk wani annabi ba annabin da bai da sana'a wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq Allah ya ce duk manzannin da na aiko duniya duka Allah ce wa ma arsalna qablaka minal mursalin ban taba aika wani manzo ba kafin ka kai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam face dukkan manzannin nan ya'kuluna ta'am suna cin abinci wa yamshuna fil aswaq kuma suna tafiya kasuwa neman kuɗi in dai duk manzannin Allah suna tafiya neman kuɗi kai a ina ka samu ustazancin da zaka zauna babu yana daga cikin abin da larabawa suke sukan annabi da shi wa qalu mali hadar rasul suka ce wai wannan wani irin manzo ne ya'kulu ta'am na cin abinci wa yamshi fil aswaq sannan yana tafiya kasuwa neman kuɗi annabi har kiwon awaki na kuɗi ya yi saboda ka mutuncinka mutuncinka ka nemi na kanka mutuncinka ka nemi na kanka yana daga cikin abin da yanzu yake ba mu sha'awa za ka ga yaran nan matasa suna ta ɗinkin hula wannan ɗinkin hulan idan yaro ya ƙware a kai zai rike mishi gidansa da mata biyu da 'ya'yansa wallahi jama'a mun fahimta da suka mishi tallan waɗannan abubuwa walid bin mugira ya gama duk bayanin da zai gama sai cewa annabi to me da ka ce annabi sai ya yi ta'awizi sai ya sabo suratul fussilat hamim tanzilun minar rahmanir rahim
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون har ya je can gaba da ya ce fa in a'radu fa qul anzartukum sa'ikatan mithla sa'ikati adin wa samud
فأنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود
yana ba mu annabi dama yi magana annabi kawai sai ya sabo suratul fussila to shi kuma ai balarabe tunda annabi ya bar shi ya gama bayanin shi ma ai zai saurare shi kawai annabi ya sabo suratul fussila yana ji sakonni na shiga yana ji sakonni na shiga har sai da ya zo kan ayar da Allah ce fa in a'radu in sun bijire sun ce ba da su bi Allah ba ba da su bi ka ba fa kulka ce musu anzartukum sa'ikatan ina gargadin ku da wata tsawa wata masifa da za ta afko muku mithla sa'iqati adin wa samud irin wanda ta samu adawa da samudawa walid ibn mugira sai ce ma annabi don Allah don zumuncin da ke tsakanin mu kai shiru annabi sai ya shiru sai ya ce mishi ta yanjima su kuma manyan makka ana can an haɗu ana jira a ji da wani sako zai dawo iya abinda annabi ya yi karanta mishi alkur'ani ai haka Allah ya ce game da alkur'ani wa jahiduhum bihi jihadan kabira Allah ya ce ka yake su da qur'ani babban jihadi to shi kuma balarabe ne gangariya daga can da Abu Jahalin ya hango shi ya ce musu kai mutumin nan ya musulunta ka san in kana tare da mutum yau da gobe kana iya gane yanayinsa du ya yi collapse yana zuwa sai ya wuce su bai ma tsaya inda su ba kawai sai ya gida ya je ya zauna suka ce ta wata masifa sabuwa to yanzu ya da ai abu jalin ya ce fa ya musulunta suka ce to in ma dai ne mu je mu same shi suka je suka same shi a gida suna shiga abu jalin ya ce mishi dan Allah ka musulunta ko baka musulunta ba ka san wannan ai shine maganar farko kawai yace musu ban musulunta ba na je wajen Muhammadu duk abin da muka tattauna na gaya mishi ni kuma ya karanta mini alqur'ani yace musu na rantse da Allah wannan abin da ya karanta mini ba waka ba domin ba wata waka da salonta da shigenta da ficanta da kukun san ban sani ba ba zube ba ne ba sihiri ba ne ba bokanci ba ne to me gaskiya ne ya ce musu amma dai ba musulunta ba amma dai daga yau kuma ba dan sake magana da muhammadu ya gani aka yi carko-carko ya dai gaya musu ba waka ba ne kuma ba bokanci ba ne kuma ba sihiri bane duk abin da suke zargin ya ce musu ba shi bane yace dai amma kuma ba musulunta ba suka ce to an samu matsala tunda yanzu duniya sun ji labari mun yi zama an je an same shi to fa in muka jinkirta fitar da bayani na bayan taro za a samu matsala don za a ce an zo da wani abu da aka kalubalance mu ka yi sauri kai ne mai fasaha mu fitar mana kawai da abin da zamu faɗa domin kai in kai ka faɗa yanzu nan larabawa da su karɓa don Allah kirkiro wani suna to za ku ji a gaba yadda ya zauna ya yi ta nazari ya yi ta nazari har ya kirkiri magana ya jefa ma alƙur'ani sanadiyar halakarsa tunda ai gaskiya ta bayyana shi to kaga ita da'awa ai sai mai kokari mai kwaɗayi baya da'awa matsoraci baya da'awa akwai kalubale masu nauyi a ciki shi yasa daga cikin ayin zaka ji Allah ce mishi fasbir li fasbir fasbir li hukmi rabbika to Allah ya samu dace Allah ce ya ayyuhal mudassir ya kai wanda ya lulluba kun fa anzir ka tashi kai da'awa ka tashi ka gargadi mutanenka Allah ya samu dace to sai mu kwana anan sai wani sati mu zo mu dora fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk